الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na sha hudu ga watan rajab hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama daga makka zuwa madina dubu daya da dari hudu da arba'in da bakwai daidai da hudu ga watan daya miladiya ta dubu biyu da ashirin da shida kamar yadda muka saba haduwa a wannan majalisi mai albarka na mus'ab bin umair da ke cikin wannan unguwa mai albarka ta hausawa zuwa a cikin birnin kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin manzumatun noniya ta al'imam al-kahtani wanda muke bin sharhin nan na al-kutufin dawani na dr suhaimi rahimahullahu ta'ala wannan kuma shine majalisinmu na 32 a cikin wannan littafi mai albarka a darasin da ya gabata mun karanta baiti na 52 wa huwa al-masunu min al-abatil kulliha wa min az-ziyadati fihi wan nuqsani من كان يزعم أن يباري نظمه ويراه مثل الشعر والهذيان فليأت منه بصورة أو آية فإذا رأى النظمين يشتبهان فلينفرد باسم الألوهة وليكن رب البرية وليقل سبحاني فإذا تناقض نظمه فليلبسن ثوب النقيصة صاغرا بهواني أو فليقر بأنه تنزيل من سماه في نفس الكتاب مثاني wannan su ne baitukan da muka karanta satin da ya gabata a baitin da yake cewa shi alkur'ani littafi ne almasun wanda Allah ta'ala ya bashi tsaro da kariya min al-abatil daga karerai la yatihi al-batil min bayni yadayhi wala min khalfihi tanzilun min hakimin hamid wa min az-ziyadati fihi wan nuqsani littafi ne wanda Allah madaukakin sarki ya tsare shi daga yin ƙari a cikin sa ko yin ragi babu wanda ya isa ya ƙara babu wanda ya isa ya rage har ma malai yake cewa duk wanda ya da'awar waɗannan abubuwa game da alkur'ani to ya bar musulunci kamar wanda ya da'awar alkur'ani bai cika ba ko kuma wanda ya da'awar cewa za a iya ƙara wani abu a cikin alkur'ani ko kuma ya karkatar da ma'anarsa da gangan bayan hujja ta bayyana a gare shi ko kuma ya kudurce cewa abubakar ko umar ko usman radiyallahu anhuma anhum ajma'in sun ɓoye wani abu na alkur'ani kamar sura kaza da kaza ko kuma wanda ya kamar yadda wasu cikin dawa'ifud dalla suke wannan da'awar min gulatin rafida wa gairihim haka wanda ya kudurce cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai isar da sakon alkur'ani ba gaba daya wannan shi ma yana daga cikin waɗanda suka bar musulunci haka wanda ya kudurce cewa akwai abin da ya rage bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam na alkur'ani sai bayan wafatin annabi sallallahu alaihi wasallam aka cika she wannan shi ma ya ban musulunci haka wanda ya kudurce cewa wahayi yanzu ba'da rasulillah yace yana da aƙidar ana iya ci gaba da saukar da wahayi bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya wannan shi ma yana daga cikin wanda malamai suka ce ya bar musulunci haka wanda yake ganin a iya shafe wasu haruffa ko wasu kalmomi daga alkur'ani don su dace da zamani ko su dace da ainihin wato ƙasashe na turai na duniya kamar yadda wasu daga cikin atheist suke yin wannan da'awar wannan shi ma da'awa ce ta kafirci ko kuma wanda yake ganin a cire kul a cikin waɗannan surorin qul ya ayyuhal kafirun qul a'udhu birabbil falaq qul a'udhu birabbin nas qul huwallahu ahad to duk wanda yake yin irin waɗannan game da alqur'ani kamar yadda bayani ya gabata wannan ba musulmi bane sannan wanda yake riya cewa shi ma zai iya kirkira alkur'ani fa ba dai larabci bane ya je ya karanci larabci ya yi digiri na ɗaya da digiri na biyu kila ya yi har digirin digirgir a ƙasashen masar ko wasu ƙasashe sudan da ƙasashen da ake koyan larabci da aka yana ganin in dai alkur'ani ne shi ma zai iya yi domin yana ganin alkur'ani bai da maraba da waka da kuma surutai na yau da kullun saubato da haka in dai zai iya zama ya rera waka baiti 100 baiti 200 baiti 1000 to ba abin da zai sa shi ya kasa iya kera alkur'ani ko tsara alkur'ani to wanda da yake ganin cin ta game da alkur'ani al-imam al-qahtani yace falyati minhu bi suratin aw ayatin to ga kalubale da Allah ya jefa wa duniya tun a da har kuma yanzu ya zo da koda sura ɗaya ne ko aya ɗaya idan ya auna ya ga da tsarin zubin da ya yi a waƙar ko tsarin zubin da ya wajen koyan alkur'ani na yin sura ko aya ya ga ta yi daidai da irin tsarin alkur'ani to ya halatta ma'ana ya kaɗaita su ya kaɗaita da sunan allantaka ma'ana shi ma ya dinga da'awar allantaka an gane ko shi ma wal yakuna rabbal bariyati ya dinga yi wa kansa da'awa cewa shine ubangijin talikai kai wal yaqul subhani ya ma dinga cewa subhani idan kuwa aka ya kirkiro aka ga tsarin zubunsa ya ci karo da irin na alqur'ani falyal bisan sauban naqisati sagiran bi hawani to dolansa ko yana so ko baya so ya tufata da tufafin kaskanci da tawaya falyuqirra bi annahu tanzilu man sammahu kuma dole ya yadda cewa shi alkur'ani saukakken littafi ne ga wanda sammahu fi nassil kitabi masani saukakken littafi ne ga wanda ya kira alkur'ani masani littafi mai biyuntawa fi nassil kitab wannan kusan duk yana cikin abin da muka tattauna a darasin da ya gabata sannan wannan magana ana yin ta ne littahaddi wa tahjiz wa tahdid wato magana ce wadda ake yin ta don jefa kalubale da gajiyarwa da kuma tsoratarwa fatahaddahum bi an yatu bi ayatin min mithli da haka Allah ta'ala ya kalubalance su da su kawo aya ɗaya irin alqur'ani aw suratin aw ashir suwari duk wannan abu ne wanda yake muhal ba zai iya yiwuwa ba la yumkinu an yatu bi mithlihi ba zai taɓa yiwuwa ba su zo da irin alqur'ani ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين da sauran ayoyin duk da muka karanta sannan ya bayyana cewa in kana hadha al-mubtari idan wannan mai kirkirar ƙaryar yana ganin zai iya kirkirar alqur'ani sadiqan fi da'awahu kuma yana da gaskiya a da'awar da yake ta shi ma zai iya kirkirar alqur'ani falyuqim alaiha al-bayyinat to dole ne wannan da'awar tasa ya kawo shaida ya tabbatar da shaidu ko shaida akan wannan da'awa domin ita da'awa wato dukkan masu da'awa in ba su tsayar da wata hujja ba to da'awa ce kawai wadda'awa in lam tuqimu alaiha bayyinatin abna'uha adiya'u da haka kuma ya ci gaba da cewa kansa subhani ma'ana da'iyan ila ibadati nafsi ya ci gaba da kira zuwa ga abautata masa badalan min subhanallah maimakon ya ce subhanallah تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا وقد شابه هؤلاء فرعون وإن سني كمن تشيني هذا فرعون في دعواه أشكين دعواسه فقد شابههم أيضا باسو كدب ما أحد الأواقيت هذا العصر ɗaya daga cikin ɗagutai na wannan zamanin shi ma ya yi kamanceceniya da su a irin wannan da'awa na da'awar allantaka haithu ƙala an nafsi inda yake faɗa yake ziga kansa قد خصني بالعلم والتشريف إن قلت كن يكن بلا تسويف لكنني اتخذته وكيلا تأدبا واختارني كو واختارني قليلا أغاني كو to wannan duk kusan abu ne wanda muka tattauna a darasin da ya gabata yake cewa wa ka'annan nazima inda ma zakara hadha tahaddi kaman dai shi imamul qahtani lokacin da ya ambaci wannan kalubale lam ya alam bi anna hunaka man yaqulu zalika bai san kaman ma bai san akwatin tun a wannan lokacin akwai masu fada masu yin da'awar allantaka ba min gulatul mutasawwifa daga cikin gulatul mutasawwifa domin ga wayannan duk suna daga cikin wayanda sun yi irin wannan da'awar ibn al-arabi man salaka sabilahu min a'immati dalal dalala wa atba'i iblisa min ashabi wahdatul wujud daga cikin masu da'awar komai Allah ne ko kowa Allah ne kamar yan faira wal ittihadiyya da kuma masu da'awar duk da Allah da abin halitta da an mulmule an zama abu da da ka Allah shine kai kai ne Allah kabnul farid kamar ibnul farid ibnul farid shine abu habs sharafuddin umar ibn ali ibn murshid alhamawi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara bilittihad as-sarih fi shi'irihi a waƙe-waƙensa shi ma ya tabbatar da irin abin da 'yan faira suka tafi a kai alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala a darasin da ya gabata mun ce za mu ɗan faɗi ɗan takaitaccen tarihin wayannan wayanda duk ana ganin suna da aƙidar wahadatul wujud akwai shi ibn al-farid shine wanda muka ce sunansa abu habs sharafuddin umar ibn ali ibn murshid al-hamawi ɗaya ne daga cikin waɗanda suka shahara da wannan aƙida ta al-ittihadul as-sarih wato ittihad wato wahdatul wujud fi shi'rihi a cikin waƙe-waƙensa kuma yana daga cikin wato ma'abota shi'ir waƙe-waƙe al-mutasawwifin cikin waɗanda suke sufanci kuma ibn al-faris wato abu hafs ibn al-farid wato an haife shi an ce 22 ga watan maris 1181 a alkahira ya kuma rasu 1234 sannan yana daga cikin waɗanda suke faɗan al-ilhad da aƙidar al-hulul da ittihad da wahadatul wujud wannan ibn al-farid din yana daga cikin aqidarsa da aka shi ma yana daga cikin wanda ya yarda cewa komai zai iya zama Allah wal hallaj na biyunsu akwai hallaj abul mugid al-husayn ibn mansur al-hallaj al-baydawi as-sufi wanda an haife shi shekara wato an haife shi shekara ta 858 ya kuma rasu shekara ta 920 wato 26 ga watan march shekara ta 922 an ce yana da ko shekara 63 ko da 4 shi ma wannan hukuma bi tuhumatin zandaka malamai sun yi masa hukunci da ana tuhumarsa da zindiki ne yana da yayi zandaka shi yasa aka ce an tsinke kansa ne a zamanin Ja'far al-Muqtadir billah an gane ko a ranar 24 ga watan Zulqida a shekara ta 309 saboda aqidarsa ta yana cewa ana Allah an gane ko al-Hallaj ya kai matakin da wato a wannan aƙidar yana cewa an Allah yana cewa kansa Allah daga cikin abin da wadda'ihi ar-rububiyya kuma yana da'awar rububiyya ya ce shi ma rabbu ne wani lokaci ma cikin maganganunsa yana cewa ma fil jubbati illallah ce wannan rigata ba komai a cikinta sai Allah ma'ana shi Allah ne shi yasa aka ce a wannan lokacin aka yanke masa hukuncin kisa saboda irin wannan muguwar aƙida ta kafurci da yake dauke da ita wadda yanzu ta zama ado ana ta yada ta kuma mutane suna siffantuwa da ita kuma suna bugun kirji suna wato wani alfahari da irin wannan aƙida muguwa kuma ainihin wato har suna iya tallata ta ko kuma su fito fili su bayyana kansu sannan akwai ibn saba'in ibn saba'in shine abdulhaq ibn ibrahim ibn muhammad ibn nasir ibn muhammad shima as-sufi sufi ne wanda an haife shekara ta 1217 ya mutu 1269 a makka shi ma yana da aƙidar wahadatul wujud ibn saba'in shi ma aƙidarsa kenan aƙidar wahadatul wujud sai alfarabi alfarabi abu nasir muhammad alfarabi wanda an haife shekara ta 870 hudu ya mutu yana da wato shekara ta ɗari tara da hamsin shi ma malaman zamaninsa da ma waɗanda suka biyo bayansu sun yanke musu hukunci da shi da ibn sina cewa sun kafurta saboda aƙidar so ta saba wa aƙidar musulunci da musulmi wanda duk irin wannan aƙida ce wanda dai yanzu wa'annan mu suke tara gashi a kansu su rataye abin nan su rataye hoton shehi suna cewa su yan faira ne sannan akwai ainihin wato ibn sina ibn sina abu ali al-husayn ibn abdullah ibn al-hasan ibn ali ibn sina al-balqi wanda an haife shi shekara ta 980 miladiya ya kuma mutu yana a shekara ta 1037 miladiya shi ma ittahamahu kathirun min al-ulama'i bil kufr wal ilhad shi ma da yawa daga cikin malamai irin su Sheikhul Islam Ibn al da sauransu duk sun tuhumi Ibn Sina da kafirci da kuma ilhadi to waɗannan suna daga cikin waɗanda suke da wannan aƙida ta ainihin wato rububiya ko kuma siffantuwa da ubangijintaka ko wani abu mai kama da haka akwai wanda cikin cikinsu yake cewa subhani subhani ma a azama sha'ani a ga duk irin waɗannan irin gatsali da suke yi wa Allah subhanahu wataala mutum ya dinga ciwo kansa subhani subhani hadda ma a azama sha'ani kamar yadda Allah maɗaukakin sarki yake irin wannan wato girmama kansa ya faɗi wannan kalma sai ka ji wani shi ma ƙazami amma yana cewa kansa subhani subhani wai hadda ma a azama sha'ani an gane ko Allah maɗaukakin sarki ya shirya da mu fa idza alima ahaduhum intiqada nazmihi aw nasrihi ma'a kalami rabbil alamin walau kana afsahal fusaha idan ɗaya daga cikin irin wa'annan ya gamsu ya kuma san intiqadu nazmihi wato rugurgujewar irin tsarinsa au nasarihi ko zubansa ma'a kalami rabbil alamin tare da kwatantawa da zancen ubangijin talikai ma'ana ko da wani ya ce shi zai kwaikwayi alkur'ani to ai duk kalubalen da aka jefa wa masu irin wannan a duniya ai sun riga sun san tsarin zubin alkur'ani da zuban alkur'ani ya ci karo da dukkan wata fasaha da balagar wani mai balaga to idan sun san cewa tsarinsu ya rugurguje zubin zancensu da rubutunsu ya rugurguje ba za ma a iya kwatanta shi ba ma'a kalamin rabbil alamin tare da wato zancen ubangijin talikai walau kana afsahal fusaha wai ko da mutum ya fi kowa fasaha cikin zamaninsa ai idza ra'a annan nazmaini la yaltaqiyani ai idan mutum ya ga cewa wannan tsarika guda biyu da zubin zancen Allah da zubin zancen wani wanda ba Allah ba za su taba haduwa ba wan nazmu huna fihi tajawuzun an nazmu anan majaz ake nufi ba nazmi irin na waƙe ba wanda aka sani nazmu yawanci ana maganar waƙe amma an nazmu anan ana nufin zubin zance wa illa fan nazmu ghairan nazmi in ba haka ba ai an nazmu shi an nazmu na waƙa gairun nazmi ba shi bane irin an nazmu na tsara rubutu ko tsara zance fa idza ra'a annahuma la yaltaqiyani idan ya tabbatar da cewa ba za su taba haduwa ba ai alqur'an wa shi'r babu yanda za da alqur'ani da waƙa su haɗu awul qur'an wal kahana ko alqur'ani da bokanci awul qur'an was sihir ko alqur'ani da tsafi awul qur'an wa kalamul bulaga'i wal fusaha ko kuma alqur'ani a kwatanta shi da zancen masana balaga da fasaha an tabbatar da ba za mu su haɗu ba fa inna alaihi an yalbasa thauban naqisati to wannan wanda yake kokarin koyi da alqur'ani ta hanyar waka ko bokanci ko tsafi ko dabo ko kuma saboda wata fasaha da balaga tun larabci da yake da ita to yanzu dole ya sanya tufafi na kaskanci wal fadihati da kunyata wal ari da kuma tsiraici wa huwa saghirun haqirun muhtaqar kuma dole ya yadda shi kankani ne kaskantacce wulakantacce abin wulakantarwa li'annahu labisa thawbal khizi domin dolan sa ya sanya tufafin kunyata bi butulani da awahu saboda ƙaryar da a wasu hadihi wannan cewa zai iya koyan alkur'ani wahiya batilatu ibtida'an wadda dama labari ne ko magana ce ta kanzan kurege tun a karan farko wal maqsudu abinda ake nufi anan annahu sayabu bil khaybati duk wanda yace zai koyi alkur'ani ko ya kwatanta alkur'ani da waka to ba da dadewa ba zai komo da kunyata wal khusrani da tabewa inda ma ya kifu a daidai lokacin da ya tsaya cak ajizan ya gaza ha'iran ya zama ɗimautacce an mudahatil qur'ani daga kwaikwayon alqur'ani alkarimi mai girma walau bil itiyani bi aqsari ayatin minhu koda ku ya kawo mafi gajartar aya daga cikin alkur'ani fal mu'aridu baina amrayn dan haka mai kokarin yin mu'arada tsakanin wa'annan al'amura guda biyu imma an yabu abil khizyi wal khasarati wal khusrani wal hawan ko dai garin yin muqarana din ko mu'arada din ƙarshe ya dawo da kunyata da hasara da taɓewa walhawani da wulakanta wa imma an ya atarifa ko kuma ya yadda bi annahu kalamu rabbil alamin cewa alqur'ani zance ne na ubangijin talikai almunazzahu anil mu'aradati wanda ya tsarkaka ya fi ƙarfin a yi masa mu'arada wal muhakati ko akwai kwai irinsa wallahu subhanahu huwa allazi sammahu al-mathani domin Allah maɗaukakin sarki shine wanda ya kira alƙur'ani almathani mai nanatuwa walaƙad atayna ka sab'an min almathani wal qur'an alazim lalle haƙiƙa mun baka sab'an min almathani wato bakwai ayoyi bakwai ko kuma sab'an min almathani mun baka wasu ayoyi guda bakwai kuma shi alƙur'ani ne almathani mai nanatuwa والقرآن العظيم كما من باك وانا القرآن وان ديك مي جرما سورة الهجر آية 87 والمثاني أبن دا أكي نفيد المثاني بمعنى أنه يؤيد بعضه بعضا نانا tuwar sa yake wato littafi ne wanda sashin sa ke karfafa sashi ba a samun tufka da warwara a cikin sa wa yushbihu ba'dahu ba'dan sannan wani sashi nasa yana kamanceceniya da wani sashi wa yubayyinu ba'dahu ba'dan littafi ne wanda wani sashi ke ƙara bayyana wani sashi fi ta'yidil ahkami wajen ƙarfafa hukunce-hukunce Allah ci ja a biha wanda littafin ya zo da ita min taqariri tauhidillahi na ƙara tabbatar da ta Allah azza wa jal aw ibadati ko ibada aw gairi zalika min ahkami shar'i ko wani haka daga cikin hukunce-hukuncen shari'a qala Allah ta'ala Allah maɗaukakin sarki ce Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutashabihan mathaniya taqasha'iru minhu juludul ladhina yakhshawna rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah suratu zumar aya ta 23 Allahu nazzala ahsanal hadith Allah shine wanda ya saukar da mafi kyawun zance shine alqur'ani kitaban wani irin littafi ne mutashabihan mai kama da juna ba za ka taɓa ganin wani guri ya ci karo da wani guri ba duk da yawan ayoyinsa wajen dubu shida da wani abu duk da yawan surorinsa wajen ɗari da wani abu amma ba ka samu ya ci karo da juna ko ya warware juna littafi ne mutashabihan mai kama da juna matsaniya mai biyin ta saƙo mai biyin ta saƙo saƙonninsa bibiyu ne zai faɗi aljanna zai faɗi wuta zai faɗi yardar Allah zai faɗi fushin Allah zai faɗi ɗa'a zai faɗi saɓo taqasha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum wato tsikar jikin waɗanda suke tsoron ubangijinsu tana tashi in ta ji alqur'ani a gane ko shine taqasha'irru minhu juludul ladina yakhshawna rabbahum waɗanda suke tsoron ubangijinsu in suka ji alqur'ani zaka ga tsikar fatar jikinsu tana tashi suratul zumar aya ta 23 wa ba'dul mufassirin yaqulu yaqul wani daga cikin malaman tafsiri yana cewa innal maqsuda bil mathani abinda ake nufi da al mathani anan suratul fatiha kaga nan da Allah ya ce walaqad atinaka sab'an min al mathani wato mun baka ayoyi guda bakwai na suratul fatiha na surorin fatiha wa akaruna yarawna wasu kuma malaman tafsirin suna ganin bi annal mathani kalmar almathani da Allah ce walaƙad atainaka sab'an min almathani ai ma ya takarraru fil qur'ani shine abin da yake nanatuwa da maimaituwa a cikin alqur'ani min qisasin na qissoshi wa ahkamin da hukunce hukunce wa gairihi ma da wani haka bi haythu la yamallu alqari'u ta yanda mai karatu bai kosawa aw sami'u ko mai sauraro hadha alladhi zahiruhu tikrar irin wannan littafi wanda zahirinsa nanatawa ne da maimaitawa amma za ga mai sauraro bai gajiya mai karantawa baya kosawa saboda ya faɗu ya karanta wannan kisar a cikin suratul arab ya sake dawowa cikin suratul yunus ya sake maimaita ta ila a cikin suratul hud an kuma maimaita ta ila an dawo cikin suratul taha an kuma faɗata an dawo cikin suratul shu'ara an sake maimaita ta da sauransu to za ga akwai kissoshin da hakan yakan ƙara wa mai karatu nishaɗi baya ƙosa ya ce to ai wannan labarin an ba da shi a cikin suratul araf da haka lokacin da aka zo ake sake ba shi labarin cikin suratul yunus ya ji ya gaji ba a ƙosa mai karatu bai ƙosa haka mai sauraro bal kullama qara'a suratan bal ma duk sanda mutum ya mai karatu ya karanta sura a alqur'ani aw ayatan ko ya karanta aya fa ka annahu ya qara'u hadathan jadidan ko hadithan jadidan kawai zai ji kamar yana karanta wani sabon zance ne kamar bai taba jin zancen ba wanda dukkan zancen da ba na alkur'ani ba za a ga in dai ba na alkur'ani ba ne da inda aka nanata shi sai ka ji mutum ya gaji shi yasa suke faɗa yanzu ka duba jarida in ta fito duk inda ta fito aka karanta labarin an zo ana sake karanta sai ga kai ana gama karanta ma sai dai mai kosai an gane zis day da ta fito wannan zis dama ka ji sunanta zis day yayi da aka da ta wuce yau ta yi kwantai an gane ko yawwa to kaga wannan daily trust kaga ita ma daily ce da haka na yau ba na gobe bane da ka dawo da labarin yau gobe jarida mutuwa za ta yi a ce nana ta labari suke ba a ce wannan wannan kamfanin ba sa samo labarai kullum sai su ta sati sai su ta maimaita ma labari guda daya ko kafan watsa labarai ce ta zama haka za ga an daina sauraron ta ka ji program din bayan an kwana biyu ka sake jin an kuma sa shi an kuma an kuma sawa da ka ji shi wata ne ka ji dala ka share rediyon amma banda alkur'ani wa hadha launun min alwan al-ijaz wannan wani launi ne daga cikin launin al-ijaz mu'jiza fil qur'an al-karim cikin al-qur'ani mai girma to sai mu shiga baiti na 58 ko dinga duba da kyau in na karanta zan ji kaman wasu gunguni suke ko ba sa ganin gurin ne ban sani ba dinga duba a cewa ne ma zan fada dinga muraja kafin a zo ko sai maimaita sai ji wani wasu suna abin nan la raiba fihi bi annahu tanziluhu wa bidayatu tanzili fi ramadani الله فصله وأحكم آيه الله فصله وأحكم آيه وتلاه تنزيلا بلا ألحان wannan littafin bila alhani wannan littafin larai ba fi babu kokonto a cikinsa dama ya ce zalikan kitabu larai ba fi bi annahu tanzilu me yasa babu kokonto a cikinsa saboda shi littafin saukakken Allah ne daga Allah yake wa bidayatu tanzilu kuma farkon lokacin da aka saukar da shi fi ramadani a cikin watan ramadani Allahu fassalahu Allah madaukakin sarki ya fayyace wato hukunce-hukuncensa wa ahkama ayahu ya kyautata ayoyinsa wa talahu tanzilan ya kuma karantar da shi a matsayin saukakke bila alhani ba tare da lahani ko kuskure ba la raiba alqur'ani ai la shakka annahu tanzilu rabbil alamin ko shakka babu alqur'ani saukakken littafi ne na ubangijin talikai wa man shakka fi zalika faqad kafara duk wanda ya kokwanto a cikin haka cewa alqur'ani ba daga Allah bane to ya kafirta li'annahu kalamu rabbil alamin saboda alqur'ani zance ne na ubangijin halitta alladhi anzalahu wanda ya saukar da shi ala rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam li yakuna lil alamin nadhira dan ya zama mai gargadi ga talikai wa bada'a nuzuluhu fi ramadana sannan Allah ya fara saukar da wannan littafi ne cikin watan Ramadan ya ani nuzulul Qur'an abin nufi saukar alqur'ani kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah azza wa jalla yake faɗa shaharu ramadana watan ramadan allazi unzila fihi alquran shine littafin da aka wato shine watan da aka saukar da alqurani a cikin sa hudan linnasi dan ya zama shiriya ga mutane wa bayyinatin da bayanai wato da bayanin hukunce hukunce min alhuda na shiriya wal furqan kuma da rarrabewa littafi ne mai rarrabe tsakanin ƙarya da gaskiya wani uminu bi anna bidayata nuzulihi fi ramadana mu a aqida mu mun yadda kuma mun yi imani da cewa farkon saukar alqur'ani cikin watan ramadan wa anna jibrila kana yudarisuhu annabiyyi sallallahu alaihi wasallam kuma jibrilu alaihi salam shine wanda yake karantar da annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani fi ramadan cikin watan ramadan wa anna ramadana huwa shahrul qur'an kuma mun yi imani cewa ramadan watan alqur'ani ne fanu'minu fayu'minu al'abdu bidhalika da haka bawa ya imani da haka wa annahu munzilun min indillah kuma littafi ne saukakke daga wurin Allah wa anna bidayata tanzili kuma farkon saukarsa kana fi hadha ash-shahr al-azim ya kasance cikin wannan wata mai girma fi shahr ramadan al-mubarak cikin watan ramadan wanda yake mai albarka nu'minu bidhalika mun yi imani mun yarda da haka wa naqifu inda hadha al-hadd kuma mun tsaya a daidai wannan iyakar amma ma yarwihi al-ba'd min al-asanid amma abinda wasu suke ruwaitowa na isnadi allati tantahi ila lauhi wanda saukar alkur'ani take tikewa zuwa ga lauhil ila lauhil mahfuz zuwa ga lauhil mahfuz walam yansibuhu ila Allah ba sa jingina saukarsa zuwa ga Allah azza wa jalla wa annahu takallama bihi ba sa jingina cewa alkur'ani littafi ne da Allah yayi magana da shi fa hadhihi aqawilun batila wa'annan zantuttuka ne marasa tushe marasa kan gado balil wajibu bal ma abin da yake wajibi an nu'mina mi imani bi anna Allah qad takallama bihi haqiqatan cewa Allah ta'ala yayi zance ya zantar da alqur'ani bisa ga haqiqa kama taqaddama tafsiluhu kaman yanda dai bayani filla filla ya gabata akan haka wa jaa an ibn abbas radiyallahu anhuma wato asar ya zo daga abdullahi dan abbas radiyallahu anhuma bi asanida yuqawi ba'daha ba'dan da isnadi isnadai wanda wasu suna ƙarfafa wasu bi anna alqur'ana unzila fi lailatul qadri cewa alqur'ani an saukar da shi ne cikin daren lailatul qadri fi ramadana a cikin watan ramadan jumlatan wahidatan a jumulce lokaci guda ila sama'i duniya zuwa saman saman duniya sama ta kusa kana bi mawaqi'in nujum ya kasance daidai lokacin faduwar taurari fa kana Allahu yunzilhu ala rasulihi ala rasulillah kuma hakika Allah ta'ala ne yake saukar da shi ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ba'dhu fi ithir ba'din sashi na bin sashi wa yara ba'dul muhaqqiqin kuma lamba ta daya akhraj al-hakim fil mustadrak al-hakim a cikin al-mustadrak ya fitar da hadisi hadisi na 531 an sa'id bin jubair daga sa'id bin jubair tabi'i fi qaulihi ta'ala game da fassara fadin Allah ta'ala inna anzalnahu fi lailatul qadr mun saukar da wannan littafi cikin watan cikin daren lailatul qadri qala anzala alqur'ana ko unzila alqur'ana fi lailatul qadri jumlatan wahida an saukar da alqur'ani ne cikin daren lailatul qadri a jumulce lokaci guda ila sama'id duniya zuwa sama ta kusa kana bi mawqi'in nujum daidai lokacin faduwar tauraro fa kana Allah yunziluhu Allah shine ya kasance yana saukar da shi ala rasulihi ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ba'dahu fi ithri ba'd sashi na bin sashi ko wannan bangaren na bin wannan sashi qala Allah ta'ala Allah azza wa jalla yake cewa wa qala alladhina kafaru waɗanda suka kafurta sun ce laula nuzila alaihi alqur'an wai me ya hana a saukar wa manzon Allah da alqur'ani jumlatan wahidatan a jumulce lokaci guda Allah ce kazalika linusabbita bihi fuadaka mun yi haka ne dan mu tabbatar da zuciyarka da shi warattalnahu mun karantar da shi tartilan karantarwa daki daki وقال الحاكم الحاكم أبو عبد الله النيسابوري هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه وسعاه الذهبي وعزاه الحافظ ابن حجر في الفتح إلى ابن أبي شيبة والبيهقي في دلائل النبوة وقال إسناده صحيح ويرى بعض المحققين وصل كم malamai محققي suna ganin min ahlil ilmi daga ma'abota ilimi anna fi hadhihi al-athari nazaran wayannan athar din da muka karanta daga Abdullahi dan Abbas gaskiya akwai abun duba akan su li annaha tukhalifu ma thabata saboda waɗannan athar ɗin sun saba da abin da ya tabbata annallaha ya takallamu bima sha'a cewa Allah yana magana da abin da ya ga dama minhu na alqur'ani thumma yunziluhu ala nabi sannan ya saukar da shi ga annabi sallallahu alaihi wasallam la ila baitul izza ba zuwa baitul izza ba an gane ko قال الله تعالى الله تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه tartilan. wannan ita ce ayar da muka karanta yanzu aya ta 32 wal ilmu inda Allah ta'ala Allahu fassalahu wa ahkama ayahu ay Allahu alladhi fassala ayatu fassala ayatihi Allah madaukakin sarki shine wanda fassala ayatihi wato ya wato ya wato ya fayyace ayoyin alqur'ani qala Allahu azza wa jalla kitabun alƙur'ani littafi ne uhkimat ayatuhu da aka kyautata ayoyinsa thumma fussilat sannan aka fayyace hukunce-hukuncen milladun hakimin khabir daga wato mai hikima kuma masani shine Allah suratu hud aya ta daya wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ce hamim tanzilun minar rahmanir rahim saukaccen littafi ne daga mai rahama mai jin kai kitabun shi alqur'ani wani littafi ne fussilat ayatuhu da aka fayyace ayoyinsa qur'anan arabiyan qur'ani ne balarabe li qaumi ya'lamuna ga mutanen da suke sanin ma'anarsa fussilat aya ta 1 zuwa ta 3 wa qala ta'ala Allah ta'ala ya kuma cewa inna ja'alnahu qur'anan arabiyan lalle mun sanya wannan littafi ya zama alqur'ani ne balarabe la'allakum ta'qiluna dan ku zama masu hankali suratul zukhruf aya ta 3 wa qala tabaaraka wa ta'ala huwa alladhi anzala 'alayka alkitaba Allah shine wanda ya saukar maka da littafi minhu ayatun muhkamatun a cikin alqur'ani akwai wasu ayoyin wanda hukunce hukuncensu a bayyane suke hunna ummul kitabi kuma sune makomar littafin wa ukharu mutashabihat wasu daga cikin ayoyin kuma masu mutashabihai ne masu daukan ma'anoni ne da dama suratu ali imran aya ta bakwai wa qala subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa qur'anan arabiyyan ghayra dhi iwajin la'allahum yattaqun alqur'ani ne balarabi ghayra dhi iwajin mara karkata la'allahum yattaqun dan su zama masu kiyaye dokokin Allah suratul zumar aya ta 28 wa qala ta'ala Allah ta'ala yace ar-rahman ubangiji mai rahama allama al-qur'an shine ya koyar da al-qur'ani kalakal insana ya halicci mutum allamahul bayani ya koyar da shi bayani suratul rahman aya ta 1 zuwa ta 4 fallahu azza wa jalla huwa allazi fassala ayati da haka Allah mai girma da ɗaukaka shine wanda ya fayyace ayoyin alqur'ani warattabaha ya tsara su ala hadha tartibi akan wannan tsarin allazina tuluhu bihil an wanda muke karanta alqur'ani da shi a yanzu karka ɗauka shi kansa tsarin yadda kake karanta alkur'ani kamar wani ne ya zauna ya tsara tsari ne daga Allah maɗaukakin sarki yadda kaga surorinsa suna tafiya haka watalahu bi ma'ana annahu takallama bihi sannan Allah maɗaukakin sarki shine yayi magana da alkur'ani ai takallama bihi bi harfin wa sautin da harafi da sauti sami'ahu jibril wanda jibril alaihi salam yaji min Allah daga wajen Allah azza wa jalla wa man za'ama annahu lam yatakallam bihi da aka duk wanda yake riya cewa Allah bai yi zance da alqur'ani ba faqad hakama alaihi bil ajiz wal kharas ta'ala Allahu amma yaquluna uluwan kabira to hakika yayi wa Allah hukunci wanda yake ba mai kyau ba yayi hukunci akan Allah bil ajiz da gazawa wal kharas da bebantaka ta'ala Allahu amma yaquluna Allah ya daukaka daga abin da suke faɗa uluwan kabira daukaka mai girma ثم هو يكذب يكذب نصوص القرآن sannan a ƙarshe zai wayi gari yana ƙaryata nassosin alƙur'ani allati tan'iqu wanda suke furta cewa bi anna alqur'ana kalamullah cewa alqur'ani fa zancen Allah ne azza wajal kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah ta'ala ce wa in ahadu min almushriki nastajaraka idan ɗaya daga cikin mushrikai ya nemi mafakar siyasa da kai ya nemi makwabtaka da kai fa ajirhu ka bashi mafakar siyasa ba shi gurin buya da labewa hatta ya suma kalam Allah har sai ya ji zancen Allah sun ma'abliguhu ma'amana sannan kuma ka isar da shi gurin amincinsa suratul tauba aya ta shida falidhalika huwa allazi anzalahu dan haka wannan zai tabbatar maka da cewa alqur'ani Allah shine wanda ya saukar da shi wa huwa allazi ahkamahu shine wanda ya kyautata shi wa fassalahu ya fayyace shi huwa allazi bayyana halalahu wa haramahu Allah shine wanda ya bayyana halal dinsa da haram dinsa wa muhkamahu wa mutashaba wa mutashabihihi da kuma muhkam wato ayoyin da suke masu fayyatacciyar ma'ana wa mutashabihihi da kuma ayoyin da suke daukan ma'ana fiye da daya fa alaina an nu'minu bi hadha kullihi wajibi ne mu imani da wannan gaba daya wa qawluhu fadin sabila alhani arada tanzihullah malam wato al-imam al-qahtani yayi nufin ya tsarkake Allah anil alhani allati tushbihu alhanal bashar wato kusakurai irin kuskuren da ya kama da na ɗan adam amma kaifiyatu takallumihi fanakilu ilmahu ilai amma kaifiyar yanda Allah yake maganarsa to wannan mukan bar iliminsa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wa ka'annan nazima kamar dai al-imam al-qahtani ya ruddu yana yin raddi ne alal ladina ya qara'una al-qur'ana bil alhanil gina'iyya ga waɗanda suke karanta al-qur'ani da kareraya murya irin na waka allati yusammuna ba'daha ko ba'daha bil maqamat fa yaquluna mathalan al maqamatul hijaziyya wal muqamatul iraqiyya wa hakaza an gane ko wato wanda suke karanta alkur'ani da karatu irin na waka wanda allati yusammuna ba'daha wanda wasu daga ciki suna kiransu bil maqamat suna kiransu da maqama wato maqamat mataki mataki ko matsayai fa yaquluna masalan misali sai kaji sun ce al muqamatul hijaziyya wannan salon karatun muqamat ne irin na yankin hijaz wal muqamatul iraqiyya wannan shi kuma yanayin karatun da yanayin karerayar karatun shi kuma wannan almuqamatul iraqiyya ne wa haka za da dai makamancin haka huwa qawluhu wa kalamuhu wa khitabuhu هو قوله وكلامه وكتابه بفصاحة وبلاغة وبيان بفصاحة وبلاغة وبيان يؤكد الناظم رحمه الله yace huwa qawluhu alqur'ani fa zancen Allah ne maganarsa ce wa kalamuhu zancensa ne wa khitabuhu shi ma dai zancensa ne bi fasahatin da fasaha wa balagatin da balaga wa bayanin da kuma bayani yu'akkidu nazimu rahimahullah imam al-qahtani yana kuma karfafa ma taqaddama tafsiluhu abinda bayaninsa ya gabata daki daki min na cewa annal qur'ana kalamullah cewa alkur'ani fazancen Allah ne hakikatan bisa ga hakika lafzuhu wa ma'ana da lafazin da ma'anar wa fasahatuhu wa bayanuhu duk fasahar da kaji daga alkur'ani cikin alkur'ani duk bayanin da kaji na alkur'ani duk daga Allah ne wa qad ashaba rahimahullahu fi bayani hadhihi mas'ala haqiqa al-imam al-qahtani ya fadada ya kuma yawaita bayani game da wannan mas'ala raddan ala raddan ala man yu'awwila kalam Allah yana dir yana yin raddi ne ga waɗanda suke yin tawilin zancen Allah azza wa jalla sawa'an sawa'un alqa'iluna bi annahu makhluqun sawa'un masu cewa zancen Allah shi ma abin halitta ne aw annahu khalqun fil hawa ko kuma wata halitta ce amma a iska aw anna Allah khalaqahu qadiman ko Allah ya halicce shi qadiman munzul azal wato ya halicce shi ne qadiman tun da dadewa munzul azal tun fil azal aw annahu al-ma'anal qa'im bin nafsi ko kuma shi ita maganar Allah wata ma'ana ce wadda take tsaye da zatin Allah aw hawi zalika min al-aqwal al-mutadariba ko makamancin haka daga cikin zantuttukan da suke wato suke karo da juna wal mutanaqiba masu warware juna allati tarbu ala mi'ati qawlin wanda sun fi maganganu guda ɗari wa hadha sha'anu kullu وهذا شأن كل من يترك النصوص الشرعية wannan shine sha'anin duk wanda yake watsi ya bar nassosi na shari'a wa ya atamidu ala aqalihi ya dogara da hankalinsa to dole zaka same shi da maganganu kala kala masu tufka da warwara shi yasa wannan yace kaza wannan yace a ba haka bane kaza sai ka ji kauli guda 40 kauli guda 80 kauli 100 akan mas'ala saboda mutum ya gabatar da hankalinsa akan shari'a al mujarrad aw ala zabalati ilmi al kalam ko kuma akan irin surutai da soki burutsu na irin ilmul kalam ilimin falsafa qala Allah ta'ala Allah ta'ala ce walau kana min inda ghairillahi da alqur'ani daga wajen wani yake ba Allah ba la wajadu fi ikhtilafan kathira da sun samu sabani mai yawa a cikin sa suratul nisa aya ta 82 qala Allah fallahu ta'ala qala Allah ta'ala yace inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qiluna lalle mun saukar da shi alƙur'ani ne balarabe la'allakum taqilun dan ku zamanto masu ainihin wato hankali suratul zukhruf aya ta uku wa qala Allah ta'ala yake cewa lisanul ladhi yulhiduna ilayhi a'jamiyyun wa hadha lisanun arabiyyun mubin wato wancan yaran ko harshen da suke yin ilhadi zuwa gare shi ajamu ne ba larabci ba wa hadha shi ko wannan alƙur'anin lisanun yare ne ko harshe ne arabiyun balarabe mubinun kuma mabayyani suratul nahl aya ta 103 wa ghairu zalika da wannan haka min al-ayat na ayoyi allati tadullu ala annahu afsahul kalam da suke nuni ala annahu akan cewa shi alqur'ani afsahul kalam wa abyanahu wa ablagahu shine mafi fasahar zance mafi bayanin zance mafi balagar zance fallahu tabaraka wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala anzalahu bi ilmihi ya saukar da wannan littafi da ilminsa qala Allah ta'ala لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمي والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا سيدي الله مدوكين سركي يشهد بما أنزل إليك يا شيدا كوينا شيدا وغمد أبين دي سوكر مكة أنزله بعلمه يا سوكر مكة دي شيني دي إلمنسا والملائكة يشهدون ملائكو سوما سنزم شيدا أكن هكا وكفى بالله شهيدا الله يا إسي زم شيدا suratul nisa aya ta 166 wa man za'ama khilafa zalika duk wanda ya riya sabanin wannan bayani faqad a'zama 'ala Allahi al-firya to ya girma wato yayi wa Allah ƙarya jingina ƙarya mai girma ga Allah to muna da sauran mintuna ko huwa hukumuhu huwa ilmuhu huwa nuruhu وصراطه الهادي إلى إلى الرضوان هو حكمه هو علمه هو نوره وصراطه الهادي إلى الرضوان malam da yana sake kambama alkur'ani da ziga alkur'ani da faɗar menene alkur'ani ya ce har yanzu baka gane me alkur'ani ba huwa hukumu shi alkur'ani shine hukuncin Allah shine wanda littafin da ke kunshe da hukuncin Allah huwa ilmuhu shine littafin da ke bayanin fadin ilimin Allah huwa nuruhu shine littafin da yake bayanin Allah hasken Allah wasiratuhu shine littafin da ke bayani game da tafarkin Allah alhadi mai shiryarwa ilar ridwani zuwa ga samun yardar Allah huwa hukumuhu li'an alqur'ana hukumullah domin shi alqur'ani hukuncin Allah ne azza wajal qala Allah ta'ala zalikum hukumullah ya hukumu bainakum wannan shine littafin da ke kunshe da hukuncin Allah da yake hukunci a tsakaninku suratul mumtahina aya ta goma ai ma anzala fil kitab zalikum hukumullah yahkumu bainakum ai ma anzala abinda Allah ya saukar fil kitabi a cikin wannan littafin hukunci ne na Allah da yake hukunci tsakanin bayi afa hukumal jahiliyyati yabghun wa man ahsanu min Allah hukuman liqaumin yuqinun yanzu hukuncin jahiliya kuke nema yanzu ba alkur'ani kuke so ya jagorance ku ba constitution kuke so yanzu ba kwa san shari'ar Allah constitution kuke so shine a fa hukumar jahiliyati abgun yanzu hukuncin jahiliya kuke so wa man ahsanu min Allah hukuman wa yafi Allah iya kyautata hukunci liqaumin yuqinuna amma ga mutanen da suke sakankancewa game da haka suratul ma'ida aya ta 50 fal qur'anu hukumullah laka alkur'ani hukuncin Allah ne azza wajal bayyana li ibadihi fihi kull wato fihi kullu ma yahtajunahu min ahkami dini aqidatan wa ibadatan wa ahkaman wa akhlaqan wa adaban wa muamalatin wa nahwi dhalika min ahkami shari'ati shamilati likafati nawahil haya فالقرآن شيء القرآن حكم الله عز وجل hukuncin Allah ne mai girma da ɗaukaka bayyana li'ibadihi da ya bayyana wa bayinsa fihi a cikinsa kulla ma ya ta junahu duk abin da suke bukata babu wani abu da bayi suke bukata da Allah bai bayyana shi ba cikin alkur'ani min ahkami dini in dai abun ya shafi hukuncin addini shi yasa babu shi a alkur'ani da sunna ka hakura da wannan abu in dai addini ne duk abin da bayi suke bukata a addini yana ciki aqidatan abin da ya shafi aqida ne wa ibadatan ko ibada wa ahkaman ko hukunce hukunce wa akhlaqan ko dabi'u wa adaban ko ladubba wa mu'amalatin ko mu'amaloli wa nahwi zalika da makamancin haka min ahkami shari'ati daga hukunce-hukuncen shari'a ash-shamilati shakundum likafati nawahil hayati ga dukkanin ilahirin bangarori na rayuwa qala Allah ta'ala Allah ta'ala yake cewa wa nazzalna alaykal kitaba tibyanan likulli shay'in wa hudan wa rahmatan wa bushra lil muslimina Allah ta'ala ce wa nazzalna alaykal kitaba mun saukar maka da littafi tibiyanan likulli shay'in da yake kunshe da bayanin komai an gane ko komai akwai yana kunshe da bayanin dukan komai wa hudan kuma littafi ne wanda yake dauke da shari'a wa rahmatan da kuma jin kai wa bushra lil muslimin da kuma albushir bushara ga musulmi suratul nahl aya ta 89 wa qawluhu huwa ilmuhu da kuma al'imam al-qahatani ya ce huwa ilmuhu ai annal ƙur'ana ilmullahi shi al-ƙur'ani ilimin Allah ne an zalahu bi ilmihi kuma ya saukar da shi da iliminsa ƙala Allah ta'ala lakin Allah ya shahadu bima an zala ilaik an zalahu bi ilmihi wal mala'ikatu ya shahadun wa kafa billahi shahida walidhalika awwala ma nazala shi sa farkon abin da ya sauka na al-ƙur'ani iqra bismi rabbika alladhi khalaq خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم ma'ana wannan shine farkon abin da Allah ya saukar ya ce kai karatu da sunan ubangijinka wanda ya halitta ya halicci mutum daga gudan jini kai karatu ubangijinka shine mafi karamci wanda ya koyar ta hanyar alƙalami ya kuma koyar da mutum abin da bai sani ba suratul alaq aya ta 1 zuwa ta 5 fal qur'anu ilmun min Allah laka alqur'ani ilimi ne daga Allah auha bihi ila aminihi da ya yi wahayinsa zuwa ga amintaccensa wa rasulihi manzansa wa nabiyihi annabinsa wa mustafahu zaɓaɓɓensa liyuballiga hulin nasi don ya isar da shi ga mutane kafatan baki ɗaya fa huwa ilmin min ulumillahi azza wa jal da haka alqur'ani ilimi ne daga cikin ilimin mukan Allah mai girma da ɗaukaka allati na Allahu biha ibadahu wadda ilimin da Allah ya amfani bayinsa da shi sai mu tashi kauluhu ko bin da muka karanta ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskuren da muka yi kotun tuban harshe Allah ya gafarta mana wa subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullah